ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي السالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shi daga watan safar shekara ta 1448 hijiriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya muna cikin surat al'aza aya ta 55 daidai za mu tashi insha Allah ta'ala a satin da ya gabata mun tattauna akan matsaloli da yawa da ya shafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da shiga gidan annabi da kuma shiga gidan sauran musulmi da dokoki na musulunci dangane da mu'amala da gidaje to yau za mu dora akan fadinsa ta'ala la junaha alaihin fi aba'ihinna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا Imam Qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa lamma nazalat ayatul hijab yayin da Allah ya saukar da wato ayar hijabi sai iyaye da yaya sai suka ce iyaye suka yi magana yaya ma suka yi magana dangi ma sai suka yi magana wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mu ma ba za mu iya yi wa 'ya'yanmu magana ba sai bayan hijabi uba ma haka uwa ma haka dangi ma haka tunda an ce wasaluhun na min wara'i hijab an kafa doka dangane da magana da 'ya'yan a matan annabi sallallahu alaihi wa sallama a sawa mata hijabi kada kowa ya shiga kansu kada kowa ya magana da su suka ce to mu ma handa mu yanzu uba ya sai ta sawa uba hijabi yanzu uwa sai ta sawa ɗa hijabi yanzu ya idan za ta yi ubanta magana sai ta sa hijabi sai an samu shamaki ƙani uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da shi da ƙanwarsa shi ma wannan hukuncin hijabi ya shafe su wannan tambaya ce aka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya saukar da a'a la junaha alaihinna fi aba'ihinna la junaha la haraja Allah ya ce babu laifi wala isma babu ainihin wani zunubi ala ummatil mu'minina akan ummahatul mu'minina ko kuma wasu su daga cikin mata dangane da rashin saka hijabi wa iyayensu matan annabi dan ba su sa wa iyayensu hijabi ba komai kannansu ba su sa musu hijabi ba komai yayyansu ba su sa musu hijabi ba komai ko ƴaƴan kaga aba'ihinna ana nufin iyayensu wala abna'ihinna ko ƴaƴansu wala ikhwanihinna ko ƴan uwansu wala abna'i akhwanihinna babu laifi ga ƴaƴan uwansu wala abna'i akhwanihinna babu laifi ko ba a sa hijabi ba ga 'ya'yan 'yar uwa mace wala nisa'ihinna ko kuma mata 'yan uwansu musulmi wala ma malakat aymanuhunna ko kuma abinda damar su ta mallaka wattaqina Allah Allah ya rufe aya ya ce ku ji tsoron Allah inda Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah tabaaraka wa ta'ala akan komai wato mai shaidawa ne mai gani ne kuma a gaban sa ake komai babu abin da yake komoya ga Allah tabaaraka wa ta'ala dan uwa na wannan aya abin da take nuni akai shine da aka ce matarka ta sa hijabi da lulluɓe jikinta a gidanka an kafa doka ta hijabi to ka ɗauki matar ka ɗora ta a wannan layin babu laifi iyayenta ko bata samu su hijabi ba ubanta da uwarta da ƙaninta da ɗanta da ɗan ƙanwata ko ɗanyarta namiji ko ‘ya'yan ‘yar uwarta yadda ko ƙanwata wannan duka babu laifi saboda an samu rabitatul qaraba dangantaka da ta kulla a tsakaninsu wannan duk dangin juna ne da haka dan yarinya budurwa bata sa wa yayanta hijabi ba ba wai ce tsirara ba ba to ai damun babu aure tsakanin su da zai taba aurenta ba ba za ta taba auren shi haka uba da ya haifi ya shi ba sai an samu sai da yabi haka uwa ɗanta ba sai ta lullube ta sa hijabi wa kanta ba saboda za ta zauna da ɗanta sai dai kawai dai babin kamala da mutunci da tsare kima da kuma tsoron fitina na zamani yana da kyau a sa hijabin a rufe jikin saboda fitintinu ko kuma bayin da suke da shi awa ma malaka ba kunna bayi da suke da shi ko mazan su ko matan su in mace tana da bawa ai ita ta da shi wannan ya juzu lil mar'ati an tuqatiba bi duni hijab mace ya halatta malaman tafsiri suka ce ta yi fasara da hijab kuma ta iya bayyana a gabansu biduni satir ba sai ta lulluɓa hijabi ba za ta iya tsayawa a gabansu wannan jama'a wani launi ne cikin launin sauƙaƙawa da shari'ar musulunci take da shi da kuma samaha addini ne wanda yake mai sauƙi ba addini ne mai mai kuntatawa ko mai tsanantawa ba akwai fusa a cikinsa amma a kulura anan a cikin ayar ba a ambaci babba ba ba a ambaci kawo ba babu babba ko ko akwai babba wasu daga cikin magabata sun yi tambaya suka ce ya aka wannan ayar bata ambato babba ba tunda kuma mutum ai ba zai mace ba za ta auri babbanta ba haka mace ba za ta auri kawunta ba kanin uwarta ko yayan uwarta ba aure tsakani ba ambace su ba sai malamai suka ce eh ƙur'ani ya sa su ne a matsayin iyaye ne babba kamar uba ne kawu ma kaman layin kowa yake ana iya ce da babba baba wa kad yusamma ammu abad ana iya ce da babban baba kamar yadda Allah ya ce am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إسماعيل إنن بابا yake ga Yaquba ba wai ubansa bane Isma'il a cikin ayar bappa ne ga Yaquba ba uba bane amma aka ce da bappa uba ne wala nisa'ihinna babu laifi matan annabi sallallahu alaihi wasallama su bayyana a gaban sauran mata musulmi ba tare da sun saka hijabi ba duk matan musulmi matan sahabbai za su yi shiga kan matan annabi ba tare da sun sa hijabi ba saboda musulunci amma fa banda matan kafirai hukuncin anan za ka yi cewa mace mace yar uwarta musulma ita za ta iya ganinta yar uwarta mace za ta iya ganinta ko da babu hijabi yar uwarta ko da ko da kanta ba dan kwali yar uwarta mace dan ta ganta ba haram bane amma malamai suka ce nisa'ul kafirati banda matan kafirai duk macen da take kafira haramun ne ta ga mace musulma ba hijabi in kika bari mace kafira ta ganki ba hijabi daidai ne da kin bari namiji ya ganki ba hijabi kuna gane hukunci yanzu kaga gidajen kitso da salon salon da ake budewa matan kafirai suna bude gidan kitso matan musulmi suna zuwa haram ne haram ne mace musulmi mace musulma ta buɗe jikinta wa mace kafira haramun ne mace musulma wadda mace malamata a jami'a ko a sakandare ko a firamare in ne ba musulma ba ne haramun ne ta kalle ta yadda za ka yi da jikin wata haka ya zama wajibi ki lullube jikinki idan ki zama wannan hukuncin ba wai matan mu kare ba hatta matan annabi wajibi ne su rufe jikin su in sun ga mata waɗanda ba musulmi ba kaga wannan yake nuna akwai gyara in za ga malam anguwa ungozi tana kitso duk matan musulmi can suke tafiya gidan kitson ungozi ko ta bude salon a anguwa matan musulmi suna layi ko tana musu lalle ko tana musu dilka ko idan za a yi aure a je gyaran jiki a kai mace musulma wajen wacce ba musulma ba haramun ne shi yasa Allah ya ce na sa'i hinna da Allah ya zo sai ce matan su su su musulmi ba wai kawai gama garin mata ba ina fata ana fahimta sai dai kawai idan an haɗu a wajen aiki abinda zai iya bayyana a wajen aiki wannan ba laifi kawai misali suna aiki a kamfani wurin dai mace dai za ta iya rufewa wanda a wurin aiki ne wannan malamai suka ce an yi afuwa saboda larura ta aiki mace kafira za ta iya ganin yar uwarta musulma ko da bata saka hijabi ba saboda larura aiki irin wannan ayar akwai cikin qur'ani da Allah ce wala yubdina zinatahunna illa لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن zuwa ƙarshe sannan Allah tabaraka ta'ala ya rubuce ce guji tsoron Allah lalle Allah wato ala kulli shay'in shahida ya ku mata musulmi an kafa muku doka da dokar da wato doka da maganar Allah dangane da suwa ya kamata su ga kanku ba hijabi duk waɗanda ba waɗannan ba haramun ne mace ta bari wani ya ganta ba hijabi ina masu zuwa wajen aiki ana micin kirjinta a buɗe wallahi hajjiya sai kin ba da jawabi yau kiyamaci ba ruwan Allah da makarantar nazari ne ko firamare ko a ministry ba a sa hijabi duk inda kika je aiki aka ce ba za a sa hijabi ba ki hakura lalle sai ki rufe kirjinki lalle sai ki rufe kanki mata su sani cire gashin su haram saboda gashin su al'aura ne amma abun mamaki da tausayi yau za ga matan musulmi a taron siyasa ba sa sa hijabi ko idan mace ta zama matar gwamna sai ta cire hijabi tana zama da da kafin ta zama matar gwamna tana da hijabi amma yanzu ta zama matar gwamna duk taron da za a yi ba za ta hijabi ba kawai a dole dole a dole da cewa matar gwamna matar sanata matar riya matar ranka ya dade kawai a dole dole in sun sa hijabi ana ganin ƙauyenci ne wata kanya amma ba ta babban gele dole da jikin fatiya amma ba ta tana karɓar shi wani da ya ta kule bayan yana faɗuwa ba ta ɗaga ba ta sauke ba ya ke ba ya ke ba ya ba ran da kuka sauka za ki riwaye ne abin da ya gabata a baya ciza ya tsaka amma akwai daidaigun suna kiyaye ban ga dalilin da matan mu musulmi kawai don sun auri manyan mutane sai su isa hijabi ba haka suke ko jirgi za su auri za su yi tafiya mace ba a gida ba isra'il islamiyya ce tana zuwa islamiyya tana komai amma in dai za a yi tafiya za a je airport za a tafi wata ƙasa to ba sa sa hijabi yadda ka san wata aya ce aka sa in dai za a hau jirgi kar a sa hijabi da aka burgewa ce kawai su tafi da gyale suna hawa gyalen iska tana ɗaukewa za ku yi jawabi akwai tambaya akwai bayani kowace mace ta rike mutuncinta kuma duk wani wanda yake tafiya da matarsa ya suturce matarsa rufe ta kirif kwanaki ne tafiya na je a ingila na je za mu hawa wani jirgin ƙasa za mu je wani guri kai wallahi wani bature ya burge bature ne wallahi ya zo da matarsa da yake musulmi ne ga gemunsa kaga matan nan ta saka hijabi ta saka niqabi ta rufe jikinta kirif ta saka takalmi ta sa safa safar hannu safar kafa komi ba za ka gani a jikinta ba ga mijinta bature na ce daga dai karewar duniyar kenan wallahi malam kuma wallahi malam duk inda ta zo turawa nan bata wuri suke bata ta zo da kamala amma mu yanzu wata cikin matan namu wata babu abun ganin ma abun da za a bari a ganin ma bai da kyau amma sai ta bayyana tsaraici wallahi wata kasusuwa kawai take fitarwa wai sai an saba ubangiji tabaraka ta'ala wata ku da lulluba kanta ma ta yi saboda saboda abinda ta bayyana mamuni ya kara mata abun ba daɗin gani rigar ba ta zauna da kyau ba ta miki matsi abubuwan duk sun matsi bai yi ba wata wallahi da ka san an tuntsure ta faduwa za ta yi haka za ganta ba za ka gane rashin mutuncin matan da rashin kyautawa su ba malam sai an je gidan biki duka wallahi sai kun yi bayani ba ta tafiya ba dai duniya ba ce ba a yi ta tafiya jiya alai tanko ya mutu gobe alai garba zai mutu jibukan dace za ta mutu gata kuma talata talatu aka za a yi ta mutuwa kuma sai an je wajen Allah kuma sai an yi bayani idan ka ga matanmu a gidajen yini da gidajen taro da event event center wallahi baka ce ayi musulmi bane wani yana comparison ya ce kusan yanzu fa zantar da ake a biki na matan musulmi wallahi a matan kafirai kiristoci ba a yi Allah kazanta ta isa daga yarinya malam ka daure kanta chat malam kamar za ta tsinki ta kiyo ne ce da kuma ba ba da kuma wanzuwa na ba wani shi yake kuma in ina wannan wa'azi su fi ta kallon wurin da bai kamata dunguro ba wattaqin Allah Allah ya ce wa mata annabi ku ji tsoron Allah Allah ya kafa muku doka idan har matan annabi aka ce ta ji tsoron Allah ta bi to ke ba ai sai ki watsa kan ki ruwan sanyi to sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya yabi annabinsa yabo mai kyau sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu'minai yace su girmama shi su kimanta annabi su mutunta shi mu je malam mai Allah ya ce إن الله وملائكته يصلون على النبي haka يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Imam al-Bukhari yace qala Abu al-Aliya Abu al-Aliya yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi da Allah da malaikunsa suna yi wa annabi salati to menene salatin Allah salatin Allah shine yabo sana'u alaihi da malaika Allah yana yabon annabi Muhammad a wajen malaiku menene salatin malaiku ga annabi shine su kuma sai mai addu'a ka duba Allah ya yabi annaba a wajen mala'iku su kuma mala'iku su yi mai addu'a Allah ya yabe shi mala'iku suna ta zuba masa addu'a ibn abbas yace yusalluna yatabarraku ko yubarriku afwan suna sa masa albarka haka imam bukhari kashi mu'allaka ba dai wasu malamai suka ce ana iya fassara da salatin rab abin da ake nufi da salatin rab shine abrahma jin kai salatul mala'ika kuma shine istighfar kana inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah yana sauke rahama ga manzon Allah mala'iku suna neman wa annabi istighfari a wannan fassara a wacce fassara kuma Allah inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah yana ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen mala'iku mala'iku su kuma suna zuba wa annabi addu'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ne ya bada labari da matsayin wannan bawa nasa a wajen sa fil mala'il a'la a wajen manya manyan madaukakan bayi yana da fara sa mala'iku kansa Allah ya tabbata da ake yi Allah ya tabbata mala'iku kuma suna zuba wa a wajen jama'a suna ce Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa sannan Allah ya ce ko kuma waɗanda kuke ƙasa tun da nan sama sun yi wa annabi salati to kuma ku masa kuma ku yi masa sallama game da salati shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda mai shari'a assalamu alaihi min ahli al'alamin saboda salatin nan ya haɗu a ƙaddari daga alam guda biyu da sama da na ƙasa duk suna yawan manzan Allah al'alamin ulwi da kuma al'alam as-sufuli jami'a Allah ya ba da labari a wata ayar ya ce ya yi wallazina amanu tsorullaha zikiran kasira wa sabbihuhu bukuratan wa asira huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu kamar yadda yace yana yi wa annabi sallama sallan yana masa salati to kuma din ana muku shine malamai suka ce ka alherin manzon Allah baya kare ba abinda Allah ya yi masa kuma din bayi aka yi mana yanzu kun ga Allah ya ce ai yana yi masa salati da mala'iku ko to Allah sai ce mu ma din yana mana mu ma din yana mana kamar yadda yake wa annabi huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu shine yake muku salati da shi da mala'ikunsa wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim kaga dai anan ma dai Allah yana yi musu ne salati wa rahma a cikin bakara wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace Allahumma salli ala ali abi awfa hadisin bukhari da muslim an samu hadisai masu tarin yawa kwarai da gaske mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ce ayi wa annabi salati kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kwanda kai imani kuma ku yi wa annabi salati sannan kuma ku yi masa sallama salatin annabi kuma kun sani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin ko wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan shine kuma yi wa annabi salati da aka ce mu yi ibada ce duk wanda ya wannan ya yi ibada yi wa annabi sallama kuma a ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh kullum a tahiyya sai mun fada assalamu alaika ayyuhan nabiyu sallu alaihi wa sallimu taslima an yi masa salati manzo Allah ya ce al-bakhilu man dhukirtu indahu fa lam yusalli alaihi marwaci a cikin ku shine wanda aka ambace ni a wajen su bai mun salati ba duk lokacin da aka ambaci annabi sai ka ce sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahima shi ma nau'i ne na salati a wata riwayar ta abi umayd al-sa'idi yace sabai sun ce ya manzo Allah kai ba salli alaihi ya zamu maka salati manzo Allah sassan yake cewa ku ce allahumma salli ala muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati Allah ka yi wa annabi salati da matarsa da zuriyarsa gaba daya kamar da ta ga Ali Ibrahim wa Malik da Muhammad wa Zati kulliyati kamar da ta ga Ali Ibrahim da ya abu da mun sai da ake ba salama amma mun sai da ake ba salati shi ne da Allah yace ga abin da za ku yi dan haka wannan aya ce da take umarni da ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati daga nan ne imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya ce wajibi ne ga duk mai yin sallah idan ya yi tahiyya ta ƙarshe sai ya yi wa annabi salati saboda Allah ya ce a yi masa salati da haka a masabar shafi'iyya dole ne tilas ne wajibi ne idan ka yi sallah idan ka zo tahiyya da za ka yi sallama to sai ka yi wa manzon Allah salati kenan duk wanda ya gidan da sallah bai yi wa annabi salati ba ya yi ne ya yi laifi ya saba Allah kuma wasu daga cikin malaman malikiya na ƙarshe da wasunsu sun yi magana akan imamu shafi'i da ya sharɗanta cewa lalle ma in za a yi sallah in ba a yi wa annabi salati ba ma ba ta yi ba sharaɗi ne karɓuwar sallah sai an yi wa annabi salati in ji imamu shafi'i kuma yana ganin cewa saboda Allah ne ya umarni wannan ra'ayin shafi'i shi kaɗai ya ɗauki wannan duk da an samu riwaya daga abi ja'far ya kawo khilaf a sabani akan wannan da imamu tahawi da imamu khattabi kamar yadda imamu qadi ya ya ruwaito da gare su malamai sun yi raddi ga waɗannan malamai mutaakhira na cikin malikiya dangane da raddi da suka yi wa imamu shafi'i sun yi fada cewa lalle magana imamu shafi'i nan tana da ƙarfi kwarai da gaske akwai ruwayoyi da suka yi magana akan wajibcin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a cikin sallah kamar yadda yazo zahiri ba hadisi sun fassara aya da yawa daga cikin sahabbai ma da tabi'ai shi yasa imamu shafi'i ya rike wannan ra'ayi kaf na cewa lalle sai an yi wa manzon Allah salati a cikin sallah imamu Ahmad ma da karshe shi kai ni ma ina tare da imamu shafi'i ina ba ana fahimta da haka wannan magana abin dubawa ce kwarai da gaske duk da cewa an ce a jumhur sun saba musu don haka magana akan wajibcin yi wa manzan Allah salati wannan gaskiya wani abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske kuma salaf sun tafi a kai kuma a magabatanmu da yawa sun yi aiki da shi wannan kenan wata rana kamar yadda fadala ibn ubayd ya ruwaito manzo Allah ya ji wani mutum yana ta addu'a a cikin sallarsa amma bai yi wa Allah godiya ba bai girmama Allah ba ko bai yi wa Allah salati ba ku ji da kyau annabi ne ya ji wani yana sallah bai girmama Allah a cikin sallarsa da bai yi wa Allah salati ya shi ya ce kai idan suka Allah hadukum bal yabda bi tamthil inda yayi sallah da fara da kuma yayin da wani bayan da Allah ya yi Allah ya ba da yake yin wani zulmi ala da ɗaya guda da yawa annabi salati mana in ya rasu kuma ya yi ba'ada ba'ada ba'ada sannan kuma ya yi addu'a daga baya da abin da yake so a ganin wani ne fa ya sallah annabi ya kira shi ya masa gyara saboda bai yi wa annabi salati ba da karka kuskura ka idar da sallah baka yi wa manzon Allah salati ba Abu Hurairah ya rawaito wani hadisi akan falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man sallallahu alaihi wahidan wahidatan duk wanda ya mun salati da sallallahu alaihi biha ashara Allah sai ya yi mai salati guda goma ku koya wa ƴaƴanku yi wa annabi salati idan za su yi addu'a ku koya musu idan za su yi zikiri kuma kuma ku rinka ambatan annabi da alkhairi shine mai salati yace marwaci a cikin ku shine albakhilu man dhukirtu indahu wato walam yusma lam yusalli alayya marwaci wanda za a ambace ni a wajen sa bai mun salati ba wata rana manzo Allah ya ce Allah turza ta hanci wannan mutumi Allah ya turza ta hanci wannan mutumi Allah ya turza ta hancinsa waye wannan yace rajulun mutum ne da zikirtu inda mu aka ambace ni a wajensa fa lam yusalli alayhi bi musallati ba waye wannan nabi mutum nabi shine mutumin da har watan ramadan ya shiga ya gama ya kare bai yi ibada da Allah zai yabe mai zunuban sa ba waye da mutum da ya riski iyayensa da ubansa da uwarsa bai yi kai musu biyayya da za su yi masa Allah ya sa a tsaka ba har ya samu shiga gidan aljanna duk wanda ya wannan rayuwar yayi asara bai amfana ba na haka maganganu sun zo na umarni akan ayi wa manzon Allah salati a cikin lokuta daban-daban wasu wajibi wasu mustahabi da sauransu riwayoyi sun zo kala-kala daban-daban a cikin littafan wato a sunna a wani gurin an ce idan kun ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah to ku yi annabi salati wajibi ne a yi wa annabi salati bayan kiran sallah duk lokacin da ladan ya kira sallah to a yi wa annabi salati Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'adta sannan a yi wa annabi salati sannan kuma idan za ku shiga masallaci da fita ku yi wa annabi salati sannan kuma idan an zo sallar gawa sallar jana'iza a yi wa annabi salati ba a sallar jana'iza ba a yi wa annabi salati ba idan kun zo kuma sallar za ku yi tahiyya ta ƙarshe to yi mai salati kai wasu malaman masu kace har tahiyyar farko ma ita ma a yi wa annabi salati ina fata ana bayyana an da yi sabani ita ma wajibi ne tahiyyar farko kamar yadda wajibi ne a tahiyyar ƙarshe a yi wa annabi salati wasu kace ba wajibi ba da aka duk waɗannan wurare ne a yi wa annabi salati duk wanda ya yi addu'a zai rufe addu'a ya yi wa annabi salati sai ku jana wa sallallahu ala nabi na muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an rufe da salati na annabi da aka duk wanda yake yi masa addu'a da aka yi ne tana da manzo Allah wajen yi masa salati manzo Allah ya faɗa cewa kamar ranar juma'a idan Allah ya ya sa mutum ya juma'a to ana yi wa Allah الجمعة من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبط رانا الجمعة إتتي ما في فلا لا أتي ما لكم رانا أكهل أنب آدم رانا الله يدوكي رنسا وفيه النفخة رانا نزاء بوسا قهو كما رانا نزاء تاشي متعني فأكسروا علي من الصلاة فيه النبي يقول يوجد من صلاتي أتشم ونرانا fa inna salatakum ma'rudatun alayya in fa kun mun salati ana bijiro mini zala ce duk lokacin da kuka yi mun salati ana bijiro mini da salati suka ce ya za a yi a bijiro maka da salatin mu alhali kuma kana cikin kabari yace inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya har ku zamanin zan rufe ko in rididdige duk wani annabi Allah ya haramta wa kasa ta ci jikinsa don cewa suka ya za a yi muri maka salati wa kan aramta ta zama ramim yoyin izama wa hiya ramim balita ta riddige suka ce banda annabi kan ya ce banda annabi duk annabi yadda yake haka jikin su yau ba annabi mu wasu bayan Allah ma Allah yana musu wannan baiwa bayan shekaru da mutuwarsu idan ka tauna kabarin su zaka kamar yau aka binne su Allahu akbar sayyidina Umar yana hawa munbari ranar juma'a yana yin huduba sabai suna hawa suna huduba malaman musulunci suka ce kada liman ya hau juma'a ranar ya hau huduba ranar juma'a bai yi wa annabi salati a hudubobin nan guda biyu ba huduba farko ayi wa annabi salati ya cancanta har da ƙari ta biyu ma ya masa saboda ibada ne wa zikirullahi ne kuma sharru biya da haka yawa da nawa a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an je ziyarar kabarin annabi ai mai salati har yanzu ba ina ta gaya muku wurin da ake annabi salati duk wanda ya je kabarin manzon Allah a Madina ya mai salati ma minkum min adin yusallimu alayhi illa radda Allahu alayhi ruhi hatta arudda zala jama'a yace duk wanda ya je kabari na a cikin ku ya mun sallama ya mun salati sai Allah ya dawo mun da raina da mai da sallallahu akbar Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum qubura musulmi kar ku mai da kaburlukan ku zamanto gidajen ku zamanto kaburluka kamar yana mai da gida kabari shine mutum ya bar gidansa baya nafila baya sallah ko mutum ya bar ɗakinsa baya tashi yana kiyamul dai ka mai da ɗakin ka kabari ka tashi ka raya ɗakin ka wani ya gina wani babban gida ya kai na duba na dudduba na dudduba sai kai ni wani wuri mai kyau sai na ga sabuwar sallaya da aswaki da qur'ani izu 60 a wurin ga AC mai kyau yana duka da sama na ce nan fa yace nan malam wurin sallar dare ne na ce eh yace kwarai kuwa yace in na shiga nan malam ba wanda yake zuwa wuri na yace anan kuka yake yace arzikin anan ake neman sa malam kaga ai yayi wa kansu kiyamun layi ma mutum malam Allah ya raba mai asiri a gidansa ko ƙur'ani babu a gina gida ƙwarai na biliyoyin kuɗi wallahi malam ka je ziyara gidan wallahi ko ƙur'ani izu 60 babu in an ci sa'a za a samu na yara islamiyya shi ma irin izu 15 ne ko izu 17 ne a cikin ko izu 20 ne sun babballe shi ya zama 15 ko 17 amma a ɗakin uwar babu a ɗakin uban babu wani babban mutum wata ya zo ya same ni a masallaci a kan kula na gajiya Allah malam sadaka Qur'ani nake nema nace yanzu kai a yanda kake a rayuwarka baka da Qur'ani ce to malam nace kuma yanzu kai wannan Qur'anin da ka gani a masallaci ko wasu ne yake ga masu kuɗi masu neman aljanna suka saya suka ajiye a masallaci a karanta a samu lada kai kuma a matsayinka na attajiri me kun ka kawo mana masallaci ka ce wai in duba ɗaya in baka in baka shi suna nan da yawa wata yarinya ta ce ta ai a gidansu ma ba qur'ani zo su ce Allah ya sauke mana Allah ya gyara mana da haka wannan aya tana magana ne akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da haka ku yi aiki da ita ku yi dabbaka ta dare da rana kullum da kullum ya rabu a cikin mu shine wanda yake yawaita yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ibn Kathir ya ce al-maqsud min hadhihi al-aya أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عند هو في الملأ الآن الله ياي بيان متين منزل الله باwan sa kenan a cikin manya-manyan halittunsa madaukaka ya yabe shi a wajen mala'iku al-muqarrabin su ko mala'ikun su ma aka sa su yi mai addu'a sallallahu alaihi wa sallam inda aka ce mu ma ƴan ƙasa mu yi masa ainihin wato sallama da salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi azimuhu wa waqqiruhu girmama shi ku mutunta shi ku kimanta shi wa du'u lahu bi arfa'i darajati kuma ku yi mai addu'a da darajoji madaukaka wa sallimu taslima kuma ku rinka ce masa assalamu alayka ayyuhan nabiy wannan assalam din masdar ne bi ma'anar salama assalamat min an-naqa'is wal afati mulazimatul lak Allah ya kubutar da kai daga duk abinki ya manzon Allah Allah ya kubutar da kai daga dukkan tawaya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi ta'abiri ne da aljumla al'ismiya a cikin tsakiyar aya don a nuna mana wujubul mudawamati wal istimrari ala zali wajibi ne a dawama a ci gaba da yawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda abin da ya rushe sa Allah ya ce wa sallimu taslima malamai sun yi sabani a cikin akan wannan aya dangane da ɗan hukunci wa annabi sallaci sallallahu alaihi wa sallam da hadisai da aka kawo da yawa da suke nuni akan yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sallaci wasu ce shi sallaci an da wani ne malamai da yawa na gaya muku sun ce wajibi ne yaushe zai zama wajibi wasu suka ce duk lokacin da mutum ya zo gurin yau annabi salati ya mai salati dole ne kamar kiran sallah kamar tahiyya din da aka faɗa wasu kuma suka ce a'a duk inda mutum ya zauna kar ya bari ya tashi a wurin ciyawa a annabi salati in dai ka zauna a wurin to lalle sai ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sau ɗaya ne yanzu ba ka zauna gurin karatu ba to duk lalacewa kaka tashi baka yi wa annabi salati sau ɗaya ba gobe ma za ka ji ko a kasuwa za ka yi duk wani majalisi dai da wurin hira da wurin karatu da kasuwa da ko'ina in dai ka zauna to kai annabi salati guda ɗaya dai din lalacewa wannan shine wajibci haka kuma duk inda aka ambaci manzon Allah to ka maimaita yi masa salati dan kai rowa wasu malaman su kuma waɗanda ana ce da su ɗan sakaci da ɗan sassauci suka ce suka ce duk lalacewa kai wa annabi salati sau ɗaya dai kafin ka mutu duk lalacewa sau ɗaya dai a ce a rayuwarka sau ɗaya dai kayi wa annabi salati kaga wannan aka gaya mai rauni ya iya ce a to ai mun taɓa guda ɗaya kamar ina fata ana fahimta to amma dai rajihin zance shine bayanin da na muku a ga wuraren da ake wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a salati to wannan kenan to sai Allah ya ce me na'am إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu wadanda wato suke cutar da Allah suke cutar da manzan Allah to Allah ya tsine musu albarka duk masu cutar da Allah masu cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsinuwa Allah ta tabbata a gare su kuma a duniya da lahira Allah ya la'ance su bayan wannan wa'adda lahum azaba muhina Allah ya tanada musu azaba ta wulakanci kaga can Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah da Allah da mala'ikun Allah suna yi masa salati to nan kuma Allah ya yi magana ne akan wanda suke cutar da suke bata wa Allah suke bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yi ne ba ta fara wannan fassarar tana da nauyi me ya cutar da Allah aikata duk abin da Allah yake fushi da shi kuma duk abin da annabi yake fushi da shi na kafirci da fasikanci da sabon Allah duk abin da ka sani Allah ya ana annabi ya ana karka yi in ba ka baka shi da innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu daga cikin cutar da Allah da manzo Allah akwai abin da Yahudawa suka faɗa suka ce Allah yana kaza suka ce dan Allah uzairu uzairu dan Allah وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله يوم suka ce wani mutum Uzair suka ce dan Allah ne su kuma nasara suka ce Isa dan Allah wannan cutar da Allah daga cikin cutar da Allah akwai abin da kafaran Makka suka ga manzon Allah suka ce shi kafin ne matsayi boka sahir matsayi majnun suka ce ba wace shari suka ce annabi mawaki ne
suka ci annabi mai neman mulki ne daga cikin cutarwar da kafirai suka yi annabi akwai abin da almustashir ko da orientalist suke faɗa akan annabi cewa qur'ani ke kirar sai wai kawai ya ga yahudu da nasara sun ci zamanin su sai ya dace zuwa kawai shi ma sai ya kure qur'ani yace shi ma ga da su a zo a bi shi ya sa ba sa mutu ce suka ce ƙur'anin ma da sai ya so mai yake ɗauka wannan Allah akwai tsare samu Allah in atheist atheism ba su ma yadda akwai Allah ba kai ba su ma yadda akwai addini ba wani yaro ya ce ya je ziyara ya je irin visitin nan na wata ƙasa ɗayan masu hali ne ya kai visitin zuwa ga wani abokin sai da karatu a turai yace ya fito zai wanka a daki suna tare kawai ya fito tsirara da gidan yace subhanallah sai zuwa yace to me yace abinda kowa yana da shi ita ke yi sallah sai ce kai ko yanzu a Najeriya ba ku daina sallah ba wallahi ka yaro ya gaya wannan malam dan mai kudi ne attajiri uban shi zuwa wani daloli ya tura shi karatu ya je ya boko a ƙasar turawa boko da ya dawo shi ke ya ce a wakon yin sallah mun sha bugawa wani mutane da kuke gani duk a ƙasar da muke mu zo na gaba da gaba da wanda bai zama a kai Allah ba zai ce zai jira da kai ka tabbatar masa shi akwai Allah da ya dalili akwai Allah da uwarsa da ubansa musulmi wani gida wasu iyaye suka kawo mini wani yaro suka ce ma dan Allah muna da wa'azin ka arewa za ka mu yaron da yaron da ce wallahi ma ya ce bai da Allah bai ma da musulunci a cikin garin Kano kowa da ya ce duk wa'azin da za a masa shi bai yadda ba ka buga muka buga ne da ƙarfi ne ya buga ya sai da ko jiya wani dan ruwa ya kira ni ya ce ga shi ga wasu mutane na ya ce su da musulmi ne ya ce Allah sun da malam sun daina sallah me ne su ce kawai a turai ka ce su ana ta sallah na an sallah su wasu waye a tsaye wasu sallah dan ka gane Allah ya maka ni'ima wallahi yace kuma talaucin da suke ciki mala yace wallahi sai sun yi leburanci suke cin abinci asara goma da ɗari kenan kaga ya fara zama ɗan ƙarfi limitin kana cutar da Allah kana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin kuma tsinuwa ne da la'anta Imam Ibn Kathir yace wannan aya gamammiyar aya ne akan duk wanda ya yi abin da ya cutar da Allah ko cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a rawa tsakanin Allah da annabi a zaki Allah ya ba annabi ko ya ba annabi a zaki Allah ko a zaki annabi a zaki Allah ko a ce ana ba Allah ba za a ba annabi ko a ba annabi kadi ba za a ba Allah ba daga cikin cutar da manzan Allah ƙarye da maganganunsa kamar yadda ‘yan ƙalaka ta yi suke ‘yan ƙalaka ce alifu min Allah ma ya sai kuna Allah mana wa da rasu da duniya wa akhira masu ƙarye ta maganganun annabi masu ƙarye ta hadisan annabi yuridun Allah wa rasulahu suna cutar da Allah da kafar Allah annabi ya faɗi magana ta ɗaya bakin da ya faɗi Qur'anin nan shi ya faɗi hadisi Qur'ani kuma shi ne ya ce abu magana annabi wannan cutar da Allah ne cutar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dole ya cutar annabi ya cuci Allah cutar da iyalan gidan annabi shi ma cutar da annabi duk wanda ya aikata kafirci su ne daidai to ya shiga la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa da lahum adaban muhiya Allah ya tanada musu azaba ta wulakanci yuhinuhum wa yaj'aluhum mahall al-intiqam wal izra' min ghayrihim والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا او تايه hakika sun ɗauki ƙarya da kuma laifi mabayyani kuma suka cutar da mummune maza da mata da zai makta sau daga dai tabarin mutanen wa isman mubina ikra
والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا na بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما dai فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض فليدخلن السبيل ليستهزئوا. لنغرينهم بهم
اللهم لا شكر لي أن حبيب ولهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت